أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم har ila yau dai muna magana a cikin karamun shautu jani Allah ya da shi inda yake cewa wa mali bilalin qala najli hamamatin min infiq bilalun la takhaf min mawdi'ati min mawdi'ati yace wa mali bilalin qala wa ma qala li bilalin irin abin da manzan Allah ya faɗa wa Bilalu mai kiran sallallahu nasa najil hamamatin ɗan hamama sunan uwarsa kenan da manzan Allah ya same shi da wani dabino ya sa shi a wata jaka ya ajiye sai manzan Allah ya ce da Bilalu wannan dabinon fa ya ce ya Rasulallah na ajiye shi ne saboda bakinka an sun zo ɗauko in basu sai manzan Allah ya ce da Bilalu انفق بلال لا تخف من ذي العرش اقلالا يا كي بلال كدوكو wannan dabino ka ciyar da shi kar ka ji tsoron karanta a wurin Allah ka dinga wato ya fitar da shi ya boye ya aje wannan dabino saboda bakin annabi sun zo ya basu to shi kenan sai manzala ya ce masa ah wannan ba sai ce ana ajiye shi ne saboda baki na ya rasulullah bakin ka ya rasulullah in sun zo in ba su sai manzala ya ce a bilalu ka ɗauko wannan dabino ka ciyar da shi saboda Allah kar ka ji tsoron kankanta ko karanta a wurin Allah Allah zai mayan maka da abin da ka ciyar to irin wannan manzala ya faɗa wa shehu tijani shi ma wa min karamatihi yace yana daga cikin karamar shehu tijani radiyallahu anhu wa annabi amin أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتنى شوة الجاري ما أي كلام أي ذنك الذي قال لبلال إرم من شليقا بلال ابن رباحة بلال بن رباحة الصحابي الجليل صحاب النبو الليك ببا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاشمين كرا صلى النبي لا دان النبي كمان yace kala ai mislu ma qala annabi ya fada wa shudan irin abin da ya fada wa irin abin da annabi ya fada bilal ya fada li sayyidina bilal wa najlu da shi ake cewa najlu wa fil qamus ya zo a cikin qamus an najlu da ai al waladu da wal walidu mahaifi kuma ziddu shine ziddin walid hamama najlu hamamatin أي بالصرف للضرورة ياي وحمامة وتصرف ممنوع من الصرف حمامة ينكون نزل حمامة سيتي نزل حمامة يا مي تصريف للضرورة سبب الواقع على حد لذلك إياكر إن دمال إنك سوا ولاضطرار أو تناسل صرف ذو المنع شي سونا mamnu'u min sarfi idan bukata ta zo za a iya masa sarfu kamar inda wani ke cewa ma lam yudab aw yakun ba'da al-radi shi mamnu'u min sarfi kamar irin su makkata kamar irin su masajida kamar irin kamar irin su masabihu kaga muntahal jumu'i yana daga cikin mamnu'u min sarfi sunaye ma'arifa irin su makka su madina dukkan su mamnu'ai ne minas sarfi to idan ya zamana su irin wayannan sunaye mamnu minas sarfi an raba su zuwa ga wani abu to za a iya juya su misali kamar makkata fi makkata in ka ce in ka sa makkata ina alif da lam za ka ce fil makkati amma in ba alif da lam fi makkata za ka ce fi madinata madinatul rasul kenan fa jani amma idan ka sa masa alif da lam za ka ce fil madinati wa kana fil madinati sa'atul rahibo saboda haka aw yakum ma lam yudaf ko kuma a'a an raba wannan mamnu'us min sabi ya zama mudafan zuwa wani abu to shi ma za a iya mai tarfi kamar ka ce ka gani ko marartu bi ahmada idan baka raba shi ba bi ahmada ba baka ce bi ahmadi ba saboda ahmad mamnu min sarfi ne amma an ka raba shi zaka iya cewa marartu bi ahmadikum a gani ko ma lam yudab in ba a raba shi ba aw ya ku ba da alradif ko kuma in ba ya biyo bayan alif ba to in ya biyo bayan alif za a sarrafa shi in an raba shi za a sarrafa shi kaga anan shi ma an ce najli hamamatin an sarrafa shi ya zama munawwani sau da haka aka ce aka masa aka canza shi aka masa aka canza shi inda ba ba ba ce ba ai masa wannan tanwinin ba najlu hamamata ba ce so yace wal hamama fil asli al mar'atu al hasna kyakkyawan mace ita ake cewa hamama warwe an an ruwaito anna sabadahu baki na ibnu hamamatin dinnan bilalu wannan bakin fatarsa yufarruqu ala al-hur al-aini za a rarraba wannan bakin sa bisa ga matan hur al-aini fa yakmalu bihi husnuhunna sai cikin can su ya cika wa zalika sha'anu man ahabbahu Allah wannan sha'anin wanda Allah ya so ne Allah ya so Bilal har Allah ya bashi wannan saukaka cewa Allah zai dauki baki irin nasa ya sassawa hur al-aini idan aka ce kuwa da bakin farin mutum ya auri bakan mace ko farin mace ta auri bakin mutum suka ya faɗa in ya zo za a ga farinsa ya bambanta na da inda in fari ta aura irin can da za ka ga yayi saboda an haɗa da baki su sadaka Allah ya so bilalu har ya karrama shi da wannan cewa bakinsa ma za a rarraba wa matan aljanna ya zo a cikin jami'u sagir yace ittakhazu manzala ce kurqan su da na baka dan mutane fa inna salasatan minhum akwai bakaken mutane guda uku min sadati ahlil janna suna daga cikin shugabannin yan aljanna na farko luqman al-hakima luqman yana daga cikin bakaken fata wannan jashiya sarkin habasha yana daga cikin bakake shugabannin bakake na duniya duka wa bilal al-mu'azzina haka nan bilal mai kiran sallar annabi ladan annabi shi ma daga cikin shugabannin mutanen aljanna والمراد بالسودان abin da ake nufi da bakake din nan alhabasha mutanen habasha a girmama mutanen habasha bi dalilin haula salasa saboda dalilin wa'annan mutane guda uku da muka faɗa luqmanu da najashi da bilal innahu fa innahum dan su wa'annan uku da muka faɗa minhum suna daga cikin mutanen habasha والنهي عن الزنج بحديث اجتنبوا الزنج للبطن والفرج وورد يابو أن البيت دجدا الذي يدخله حبشي وأن جدا دمتم حبش نمجي يشغى أو حبشية كوكما دكا ونجدادا متي متوني حبشة تشغى تدخله البركة البركة لا تشغى وننجدا انظر كدوبا عن حفني وكان سيدنا عمر رضي الله عنه سلوم سيدنا عمر الله يدلشي وأنا به آمين الله يدد من سبولشي هذا ما يقول هنا سواه abu bakarin sayyidina abubakar sayyiduna shugabanmu ne wa a taƙa sayyidana kuma ya yanta shugabanmu ya ani bilalan abinda yake nufi ya yanta bilalu wa fi irshad sari yace wa kana sadiq al-islami shi bilalu mutum ne wanda ya yi addini da gaskiya mahir al-qalbi mai tsarkakaccen zuciya شحيحا على دينه ميتنن الرقو بسد الدين ذا وأذب أن أذب تد بلال في الله عشان الله عذابا شديدا عذابا مقننتها فصبر إيه قري وحان على قومه يا ولا قنت أور متاننسا حرد تكي أنا ساشا أتكرانا أنا طورا مصدوطي أنا مصعبا عذابا أما عبد ليك سوى أحد أحد أحد أحد سيدنا أبو بكر يغنشي har ya yanta shi ya tsiye shi kuma ya yanta shi waru ya an rubuta annahu azana marratan bayan manzo Allah ya wafati yana sham wataran bilal sai kiran sallah fa baka sai kuka wa abka sai ya sa mutane kuka da suka ji kiran sallah fa sai suka tuno da lokacin annabi sallallahu kamar annabi zai fito a sallah shi shi ma da ya tuno da wannan yayi kuka mutane suka kuka وأنه قال لأبي بكر رضي الله عنه عن أبي أمين بلال يا تقشيوا سيدنا أبو بكر الله يدلشي يدل موسى بودشي إن كنت اشتريتني لنفسك يا سيدنا أبو بكر wannan siyan da kai mun ka yanta ni in dan kanka ne ka siye ni fa amsiki ni to ka rike ni ka kama ni ka rike ni wa in kunta ishtaraita ni lillahi ta'ala in kuma ka siye ni ne ka yanta ni dan Allah fada'ani to karkale ni wa amali lillahi azza wa jalla in je yi aikin Allah kurum fa inni ra'aitu saboda naga anna afdala amalil mu'mini mafificin aikin da mumini zai yi duka abin da ya fi shi aljihadu shine yaki dan ɗaukaka addinin Allah wa aradtu an urabida ni kuma ina so in je yaki in dai dan Allah ka yanta ni to kada ni in je in yaki saboda naga babu abin da ya fi yaki falala minim fik yace ka ciyar bi naqal harakatul hamzati lin nuni minim fik fa idha aha ومما دخولها المقصود لفظه بيان لما وأنفق أمر من الإنفاق انفق فعلي أمري من أنفق ينفق وأنفق بلال يا بلال مناداني عن شاب حرف النداء من انفق يا بلال منادى مبني على الضم هم منه حرف النداء يا بلال ولا تخف كرك جسور من خاف فضع كرك كرك فرجتا min madi'ati min min ba'a yadu halaka wa talaba karka ji tsoron abin da ka aje din nan zai kare ka ciyar alsanin Allah wa ma anfaqtu min khairin fa huwa yukhlifuhu haka Allah ya ce duk abin da ka ciyar dan Allah Allah zai mai maka abin da ka ciyar wa nasul hadisi nasul hadisi din manzo Allah ya ce amsik bilalun wala takhab min zil arshi inqilalan ya kai bilalu ka ciyar da wannan dabino da na kabo shi a wata zaka wala ta hammin dal arshi iqlalan kar ka ji tsoron kankanta ko karanta a wurin Allah Allah zai baka abin da ka ce zai ninka maka Allah ya ce ma an famtu min khairin fa huwa yukhlifuhu abin da ka ciyar na alkhairi Allah shine zai mai muku da shi to shi ma shi wata jani manzo Allah ya ga masa ka wafi riwayatin a wata riwaya ya bilalu ka ganin cewa amtik bilalu ya shafi harfin da'ina a wata ruwaya hadisin kuma ce an fit ya belalu a gani wafi ukura a wata kuma a ruwaya kuma belalan ba belalu ba bitan wini bi mushakarati iqlalan iqlalan belalan iqlalan وذا يتولن كلمة قاله صلى الله عليه وآله وسلم لبلال ما زال يفقى بلال لما دخل عليه بيشك ودن بلال فوجد عنده صبرة صبرة تمرة صبرة تمرة اسم وتجكات دبينو فقال في النبي صلى بلال ما هذا ونم فجكات نغنيك أجد دينو أشكي فقال سي بلال أدخره لأضيائك يا رسول الله ناقوي نسبو دباكين كم سنزو سما أبن دباس رشيد سيمن ذلك فأمسك بلال لا تخف من ذي العرش إقلالا كتوكا كثير كيف جئونا قرنت عورا الله أها انظر الحفاني كتبون لتابي قال رحمه الله ما لم يجد مريدي يتقبل التهاب يأقوت الفريدة يتقبل التهاب وكل الذي تملي فأني مترجم فأعزم بترجمان خير الخليقة wa kullun ladhi tumli duk abin da kake bayarwa ana rubuta kana bada imla'in sa ana rubutawa fa anni mutarjimun to kana fassarawa kamar kana fassara ne ga abin da na faɗa fa azim mamakin girman tarjumani khairul khaliqati a sai shodin jani ya zama shi ke fassara abin da annabi ya bayani akai duk abin da ka faɗa كلما قلته فأنا قلته لأبن لك فأنين فتا ومن كراماته رضي الله عنه يلك من كرامة شهدنا الله يدل شيء يدل مصطفى لشيء أنه قال له النبي وظل يتل شهد الجاني وعلى آله وسلم كل أي جميع الذي تمليه تمليه للناس لأبن لك بعد الشبت فلمت عليه من أمليته الكتاب وأمللته أملا ko amlala amlaitu ko amlaltu in ka ce amlaitu wato fi'ilin amla kenan in ka ce amlaltu fi'ilin wato amlaltu wato fi'ilin amlala kenan amlaitu ko amlaltu wato sai ya zo a cikin kamus wa ammalahu idan ka ce ammalahu ay qala lahu fakataba ka gaya masa magana sai ya rubuta shine ammalahu hagan ko ya ba shi imla'i qala ta'ala Allah ce wali yumlil alladhi alayhi alhaq kaga wannan yumlili mudari'in amlala wal yumlil alladhi alayhi alhaqu mudari'in amlala kenan ba mudari'in a a a kaza ne ko a amala kenan ba ba mudari'in sa bane wannan mudari'in yumlil ne amlala yumlilu ko fa anni mutarjimun duk abin da ka faɗa kana fassara ne ga abin da na faɗa ai fa anta mutarjimu ala ismi fa'ilin min tarjamahu kada haraja fassarahu bi hadhi ma ya fahimu sami abin da ka ce tarjuma ka fassara yadda mai saurari zai fahimci abin da ake nufi fa'azin mamaki fi'il madin ta'jirin mamaki wanda yazo ala sigatil amri mamaki bi tarjumani khairil bariyati halikati a ce shi yani ya zama shine mai fassarar abinda manzo Allah ya faɗa to da haka ce bi dhammi bi dhammi al-fawqiyyati wal jimi ta din nan kai mata dhamma to tur wa wal jimi ko tarjumanu turju turjumanu kai wata dhamma kai wa jimi dhamma wani wuri kuma wa fatiha wa bannin jini ka ce tar jamanu ko tur jumanu ko tar jamanu duka ya yayo aha khairul khairul khaliqa tafiyayen halitta annasu shine mutane khaliqa mutane su ake cewa khaliqa wa tutlaqu ala al-baha'i wani lokaci kuma aka ce khaliqa ana nufin dabbobi wa tabi'a khaliqa wani lokaci aka nufin tabi'a ana khaliqa ko ka ce tabi'a ko ka ce baha'in ko ka ce halitta ya danganta daga siyakin zancen fa sayyiduna abul fayd radiyallahu anhu annabi amin shi ta jana Allah ya dade shi ya yadda da mu saboda shi tarjumanin nabi shine mai fassara abin da annabi ya faɗa kama annahu sallallahu alaihi wa sallama tarjumanul haqqi kuma yanda manzo Allah shi ke fassara abin da Allah ya faɗa ya zo a cikin jami'u yace min akbar karamatihi ya daga cikin babbar karamar shirjan hibzuhu lil ulumin nafi'a ilma masu amfani ya haddace su fa kullu man arada an yas'alahu duk wanda yake so tambaye shi wani jani wa ya katuba anhu yake so ya rubuta wani abu daga wajen shi wani jani yumli anhu shi wani jani zai bashi shifta min gairi ta'ammulin ba tare da wani ta'ammuli ba tunani ba fi kulli ma arada duk abin da mutum mai tambaya ya zo wajen shi wani jani كأنه لوح بين عينيه كي كاتي وانا اللوني gaban shi da yake kalla tambayar da kai masa kurin zaka daina baka amsa kamar wani littafi ne a gaban sa yake duba hmm alin khasati wal ammati wanda yazo tambaya din khasi ne ko ammi wa qala li marratan ma la yace wata ran shi ya ta ya ta magana بعد أن كتبت عليه جواب مسألة بايا أمس وتتنبيا يا ناربو تأمسا دا شو تجاني بايا يقولون تنبيا فشو تجاني شد وان دا يربو تولنا أمسا لو سألني أربع سنين دا ونن وان دا يتنبيني zai tambaye ni tsawon shekara hudu ana umli alayhi ina ba shi amsa tambayar da yamu wa huwa ya katubu shi kuma yana rubuta amsa da nake ba shi lam ya faru abin da nake faɗa abin ba zai kare ba ya'ani min gayar ta'ammurin wato ba tare da wani na tsaya ina wani tunani ba ko wani lura a amsar da nake bashi abin da nake bashi ba zai kare ba qultu nace wa hadhi ahwalu ahli al-ilm ladunni irin wannan lamari ne shi tijani haka halayen wanda Allah ya ba su ilimi na shi wa allamnahu min ladunna ilman radiyallahu anhu Allah ya dade shi wala yastaghrabu hadha wa irin wannan ku a irin wajen shi tijani ba a ganin bakuncin wannan abu لأن سيد الوجود صلى الله عليه وسلم dan manzon Allah qallahu ya ce da shi kullama amlaita duk abin da ka bada shimta shirkarsa fa anta mutarjimun anni ni kake fasara abin da na faɗa wa fil jawahiri ya zo a cikin jawahir wasu altu radiyallahu anhu kina tambaye shi dan Allah ya da shi hal khabaru sayyidul wujudi sallallahu alaihi wa sallama ba'da mautihi ka hayatihi sawa'un shin labarin da annabi ya bayar sallallahu alaihi wasallama bayan ya faku da kuma yana da rai ɗaya ne bayan annabi ya faku ka zo annabi a mafarki sai baka labari to wannan labarin da annabi ya baka bayan ya faku ɗaya ne daidai yake da labarin da ya baka da yake da a raye fa da radiyallahu anhu aka tambaye shi da sai ba da amsa Allah ya tada shi ma nasuhu ga amsa shi da ba da amsa aka yace al'amru al'amu al'amari wanda yake gamamme allazi yatihi aman wanda yakan zo amine lil ummati ga al'umma annabi duya wannan an nade shi bi duya bi sa'u zalika an nade shi wannan shimbuda bi mautihi daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wa yabqa al-amru al-khas wanda amru ne ami wannan an nade shi da tafiyar annabi wa baqiya al-amru al-khas amma lamari ke bantace wannan yana nan allazi kana yulqihi lil khas wanda wanda manzo Allah yake ba wa khasawa fa inna zalika shi irin wannan ilimi khasi fi hayatihi wa ba'da mamatihi ba a cikin rayuwa annabi da bayan fakuwarsa da'iman har abada la yanqati bai yanki ba har ya gobe hajji inda al'amarin khasu ya ba cikin madakhalu yace wala hadal hadha al-ma'ana saboda wannan ma'ana ne qala ula ala yace ulama'una rahimahum qala ulama'una rahimahumullah saboda wannan ne malaman mu Allah ya ji kansu suka ce inna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam idza ru'iya fil manam ila azan shi bidan a cikin mabarki fa amara bi shay'in ya umarni da wani abu aw naha an shay'in ko ya hana kar ai wani abu wal wajib abin da yake wajibi an yi urada ala ala kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi alaihi salatu wa salam to abin da manzo Allah ya umarni inna da shi a zo a kanga shi a raba shi da qur'ani da hadisi fa in wafaqa idan abin da manzo Allah ya faɗa mafarkin haka ya dace da alqur'ani da hadisi alima wanda ya ga wannan mafarkin ya san annar ru'ya haqqun wannan mafarki gaskiya ne wa annal kalama wa annal kalama haqqun zancen kuma da annabi ya faɗa wannan mafarkin gaskiya ne wa takunu ru'ya ta'nisan lirra'i wannan mafarki zai zama abu ne wanda yake tsebe kiwa ga wanda ya ga mafarkin wa bisharatan lahu kuma bishara ne ga shi wanda ya wannan mafarkin wa in khalafat idan ku abinda ya gani a cikin mafarki ya saba ya ya kanga shi da cikin alqur'ani da hadisi sai ga ya saba wa alqur'ani da hadisi alima to wanda ya ga wannan mafarkin ya san annar ru'ya haqqun mafarkin gaskiya ne wa anna shaytana amma shaytan awsala ila sam'ir ra'i shine ya sadar zuwa ga kunnan wanda ya ga wannan mafarkin ya sadar masa da gaira ma ta kallama bihin nabiyyu ba abinda annabi ya faɗa ba haka shi da hajjar sun maƙala sannan da yake fa'ala haza saboda haka ne mamarra annabi sallallahu alaihi wa sallama fi manamihi wanda da ya ga annabi a cikin baccinsa wa khatabahu ya magana da shi wa kallamahu ya rance da shi wa wasala ila bihin ra'i lafzun wani lafazi ya shiga hankalin wanda ya ga wannan mafarkin aw alfazun min al'awa'idi ko kuma wasu lafuzza daga wasu abubuwa na al'ada allati hiya waqi'atun wa dhikrin aukuwa fi zamanin ra'i a zamanin wanda ya ga wannan mafarkin aw qablahu ko abin na aukuwa gafin zamanin wanda ya ga wannan mafarki wa takunu mukhalafatan li shari'ati alayhi salatu wa salam amma wannan abun ya zama ya saba wa shari'a annabi fala yajuzu lahu wala li ghayrihi tadayyun biha to da shi wanda ya ga wannan mafarkin da wanda ya faɗawa bai halatta su yi addini su ɗauki a wannan abun a addini ba tunda ya zama ya saba wa alqur'ani ya saba wa hadisin annabi wala an yi ataƙida kuma bai zama a ce ya ƙudurce anna ma wasala ila zihnihi fi manamihi abin da ya ji a hankalinsa dinnan a tunaninsa a bacci mimma khalafa shari'atul mutahhara daga irin abin da ya saba wa shari'a annabi mai tsarki annahu sahihun ya dauki wannan abin cewa ingantacce bane kada ya ƙudurce haka لأن تنزيه النبي سوى أركك النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبة ذلك قدنقا إن وانشن أبو دي سابع القرآن الحديث وما شاكله لأبن ليك ماله واجب متعين أبرشي أبن ليك واجب بينني انظروا فقد أفاد وأجاد رضي الله عنه وارضاه شو تجن الله يدل شيء أولنا أمسى دي باير يا فائدا فيكم يا شرطة ولهذا سبب هذا قال سيدنا رضي الله عنه وعنا به أمين شوف الجاني الله يدد شيء يدد موسى بودشي يتي أما الأمر العام amma lamari an min faqad ya bisa duhu an nade shimfidar wannan qala ta'ala Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum al ayata wannan ana nufin al amrul am shine al yawma akmaltu lakum dinakum wata shari'a wata sabuwar shari'a ta zo to wannan duwe an nade wa qala Allah ya ce ma faratna fi kitabin min shay don bar komai ba mu yi sakaci da gabarin komai ba cikin alqur'ani komai na cikin alqur'ani qala rahimahullahu ta'ala sai malam ya kudul bari ya ci gaba da cewa wa anta min al-awlad lil hasan tasil wa anta habibi warithi fi al-haqiqati wa min karamatihi yana daga cikin karamar shawtan Allah ya dare shi Allah ya dade mu saboda shi annabi qala lahu an-nabi manzo Allah ya faɗa shi ya qaratan a farke la manaman ba a bacci ba an min al-auladi kai kana daga cikin ƴaƴana jam'u waladin ka sababin wa azbabin bi hadisi saboda hadisin manzo Allah ne ce inna Allah Allah ja'ala zuriyata kulli nabiyyin fi sulbihi Allah ya sa ƴaƴan kowane annabi a cikin tsabansa waje ala zuriyati fi sulbi ali ibn abi talib ni zuriyata Allah ya sa su a cikin tsaban ali ibn abi talib ya zo a cikin jawahiri to amma nasabuhu radiyallahu anhu amma nasaban shi wajen Allah ya dade shi fa huwa sharifun sharifi ne muhaqqaq wanda aka tabbatar wa yarfa'u nasabuhu nasaban shi wajen tana kaiwa ila maulana muhammad al-mulaqab bin nafs zakiya zuwa ga muhammad nafs zakiya ibn maulana hasan al-musanna dan hasan nabiyu ibn al-hasan al-sinfi shi kuma hasan dan hasan jikan annabi ابن مولانا علي رضي الله عنهما دان سيدنا علي الله يدرسه ونسبه رضي الله عنه نسب الشهرجان مذكور في رسومهم أربوته أربوتا شهرجان أحمد أم محمد أم حد زواج علي إنها زواج فاطمة زواج حسن فاطمة عند أوائلهم أورم فرقهم كاكنوف لإيا ينسو فلم يلتفت سيدنا لذلك أما سبب أنسيني شهرجاني bai kula da wannan abu da ya za an rubuta ba shi kan wani jikan wani jikan wani jikan wani har zuwa ga haka kan aliyu lima huwa alayhi min al-jidd wal ijtihad da ke kokarin da yake kai wa lam yaktabi shi da nan bai wala tu bima huwa mazkur da irin abin da aka faɗa ba min al-aba'i daga iyaye wal ajdad da kakanni wal rusuli da abin da ya za an rubuta wa akhbar al-a'yan da labari da masana da suka faɗa والآهار الدقيقو wanda suka faɗi sanadin sa tsibbe dan ba hatta sa'ala sayyid al-wujud hasiri da mai manzo Allah alam shuhu alam shuhudi fi kulli nafsin mashhudin an nasabihi sai da tambaye manzon Allah hal huwa min al-abna'i cewa ni ina daga cikin ƴaƴanka wal auladi ina daga cikin ƴaƴa wa min al-ali ni ina daga cikin aluka alayanka wal ahfadi shin ina daga cikin jikokinka ya tambaye manzo Allah فأجابه صلى الله عليه وسلم سيشوف جاني أمسى مظلة أمسى شوف جاني بقوله إن ليش أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثة سير مظلة يتبت مسا كي تاناني دغسكي تاناني دغسكي تاناني دغسكي سؤكو daga nan shirjan ya samu nutsuwa in zai rubuta har zai ce sharifun hasani shi sharifi ne wanda ya dangana zuwa ga hasan dan dan sayyid ali saboda dan zainin sa yake dalan zamanu wan nisa'u ghairu mamunatun abin da yasa naga wannan abban yadda da ban ban nutsu ba saboda zamani yayi tsawo wan nisa'u ghairu mamunatin amma ta ko ba abin amincewa bane ban sani ba ko wani abu ya shiga a cikin nasabata saboda dan tsayin sa sai da ya ga manzo Allah manzo Allah ya tabbatar masa wa qala sallallahu alaihi wasallam lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya tanna sabuka ila hasan bin ali sahihun dan dangana nan naka zuwa ga hasan dan ali ingantacce ne anta waladi haqqan anta waladi haqqan anta waladi haqqan nasabuka lil hasan bin ali sahihun sanashu jani tu wa hadha su'alu yace wannan tambaya min sayyidina radiyallahu anhu da manzo Allah da shehu manzo shehu da yau manzo Allah ya qabatan yayi ne a farki la manaman aba abacci ba nasabuka lil hasani lil hasan inna da yace asib hasan asib jikan annabi ashahidu wanda ya shahada bi summi da wata guba da aka sa masa sammatu zawjatuhu ju'da matarsa ita ce ta sa masa guba ya mutu bintul ash'ab dasa ilaha yazid bin muawiya shi yazid dan muawiya shi ya zo ya yaudare ta ya yi mata dasisa ya ce ki sa wa hasan guba shi dan sarki ne dan dan muawiya ne shi sa masa guba ya ci in ya ci ni zan aure ki shi kenan kuwa ya aka yi sai ta sa masa guba shi kenan ya ci wa bazara laha ne ata alfi dirhami a lokacin yace zai ba ta dirhami dubu ɗari kamar yanzu ka ce da ka ce da wata za ka ba ta miliyan ɗaya ta sawa mijinta guba a abinci ya ci saboda ko ya aure ta ko kuma a wata bukata da to kamar yanzu ne ba ita zai ba ta dirhami dubu ɗari fa fa'alat sai ku ta yadda ta sa masa guba wal iyaz billahi muna neman tsari da Allah daga irin wannan wa kam sama shiwat al ashqiya'u inji me hamziya yace da yawa da za ma za ka ga masu tsiya ta duniya da lahira sukan taya tsiya wa marja bayan ta sa masa wannan guba yayi jinya 40 da yawan kwana 40 falamma tawaffa radiyallahu anhu da ya rasu arsalat ila yazid ibn ma'awiya sai ta ce masa to na gama aikin da kasa ni ya mutu tas'aluhu wafa'a bima wa'ada tace to shikenan abin da ka alƙawari ina neman ka tuka shi ma'ana ka aure ni fa qala sai ce inna lam nardaki lil hasani a mu wanda ba mu yarda ba mu amince miki ba da hasan dan aliyu jikan annabi fanar daki li anfusina mu mu yarda da ke inda kika yi masa mu ma za ki iya mana sai kuma ya ga auren ta ولما حصبر da mutuwarsa ta zo qala li akhihi al-husayn radiyallahu anhu sai fada dan uwansa Husayn ita al'ana kan habarat wafati Husayn mutuwa ta ta zo fa wada na fira laka lokacin rabuwa ta da kai yayi wa ana lahiqun bi rabbi zan zai sar da ubangijina wa ajiduka badiyan qati' yataqatta'u ina jin hanta ta tana yayyankewa wa inni la'arifun min aina duhi duhitu amma fa wallahi na san ta inda a wannan musiba ta same ni na san abin da ya sa na mutu guba aka samu fa ana ukhasimuhu ila Allah ta'ala amma wanda ya samu guban nan wanda ya hada da wannan musiba za mu tsaya da shi gaban Allah ranar kiyama fa bi haƙi alaika na maka rantsuwa na maka zamiya da irin matsayina a wurinka kai Husainu la takallamta fi zalika bi shay'in kar kai magana akan wannan abu da akai mu fa in ana qadaytu nahdi idan na rasu faghsilni kai min wanka wa qammisni ka samun riga wa kaffini ka samun likafani wa hamilni ala sariri ka dauke ni akan kara makara ila qabri jaddi rasulillahi ka kai ni wajen kabarin annabi kakana ujaddid bihi ahadan in sake sabunta alkawari ga annabi sannan kuma ila kabar jaddati kuma ka ɗauke ni ka kai ni kabarin kakata Fadima ta binta Asad Fadima yar Asadu fadfi ni hunaka ka rufe ni a can wa uqsimu alayka ina maka rantsuwa dan Allah Allah turika fi amri mahadamata dari karka zubar da jini koda mahjama abinda an mai kaho ya yi kaho ya tsotso jini zai zuba a cikin wannan dan kaskon to jini karka zub da jini ko da daidai irin wannan kaskon mai kaho dan saboda wai wannan abu ka dai in an je lahira ma yi husuma da wanda ya samu wannan guba da ni da shi a ranar kiyama so ya ka sai mu kwana nan so da haka malamai suke cewa abubuwa guda uku Allah baya kulawa da wannan abubuwa guda uku taqawal jundi wa zuhudul khisi wa amanatul mar'ati abubuwa guda uku Allah baya kulawa da wannan jin tsoron Allah na jundi soja Allah bai kulawa da wannan suna tare da shi abokinka ne shi tare ku shiga aikin soja kun yi faɗi tashi da shi karka aminta wata ran ana iya daga da shi a kawo da kai eh inda mun ga wannan ko mun ga mai gadin shugaban ƙasa shi ne mai gadin sa mai komai amma da ya ka haɗa baki aka aka tabbace shi aka aka yi waje da shi sai a zuhudul hissi wanda yake fidiyayye wanda aka fidiye da mai ka gaba abin shi da mata ko to wai shi mai gudun duniya ne ai shi ba abin shi da mata da ai dama ba abin da zai yi matan to da ka wannan zuhudin nashi Allah baya kulawa da shi dama bai da abin da zai nemi matan bare a ce ai shi ai ba ruwan shi baya neman mata bai da abin neman matan dama wannan zuhudin sa Allah baya kulawa da wannan sai amanatul mar'a na uku kenan amana ta mace ka gani ko amma ba a jami'i ba ba za ta dan an ce amanatul mar'a ta mata ba su da amana ba eh saboda ka amana a wurin mace kamar dai kaga wannan kaga matar shi ce Hassan dan sayyidina Ali jikan annabi kaga baka da a duniya kai kana ganin baka da wanda yake ka amince da shi kan matarka kaga gashi an hada baki da matarsa an ruɗe ta da wani abu ta sa masa guba ya ci dokarka amanarta ba Allah ba ya kulawa da irin wannan amana ta mata ko kuma misali misali mu ɗauka kamar irin zamanin mu yanzu aiki kike yi matar wani ce ke a yi miki alkawarin za a baki wuri mai tsoka inda za ki dinga samun kuɗi amma fa in kin yadda a gani ko ko kuma a'a za a je wani za a tura ki ƙasar waje wani wani abu da za a yi wannan an je dinnan kuɗi za a samu ko za a je wani bincike ko za a je wani abu a ce to in kana so za a saki a ciki amma fa in kin yadda to da irin wayannan abubuwa dai da yawa sau da aka wani abubuwa guda uku Allah baya kula da su taqwal jundi zuhudul hasi amanatul mar'a guda uku wannan abubuwan Allah baya kulawa da su da haka haka abin yake shi kuma ya tabbata nan fatiha da salatul fatih فاتحة صلاة الفاتحة bismillahir rahmanir rahim صلاة تفتح لنا بها أمام الله تيسير وتغلق عنا بها باب الشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى إن شاء الله أنت أنصرنا بالآية وأتنا بإجابتك فقد لنا كما قال ذا الجلال والإكرام والإحسان الحمد لله